يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cibiyar yada addinin musulunci ta Darul Islam wanda ke shago mai namba Aisha shida, Love Shopping Complex, daura da randa bawon na wunti, kasuwar wunti, Bauchi, Bauchi State Nigeria. Ke farin cikin gabatar muku da wannan MP3 na tafsirin Sheikh Abdulrazak ya haifan na shekara dubu biyu da biyu wanda ya fara daga Fatiha zuwa farko farkon suratul Baqara a cikin darasi guda ashirin da biyar. Malam bismillah.
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسعتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن أدتم أدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ci gaba da bayani akan munafinci. Shekul Islam ibn taimiyya Allah ya ji kansa da rahama ya ce kana sahabatu wasalafu ya kuluna innahu ya kunu fil abdi imanun wa nifaqun sahabbai da malaman farko malaman sunna suna cewa ana iya samun imani da munafinci su haɗu a zuciyar bawa wannan magana ya yi ta ne a dunkule ana iya samun imani da munafinci su haɗu a zuciyar bawa maganar ya yi ta ne a dunkule in ba a warware ta ba wani bai ganewa to ku biyo mu a hankali da ikon Allah za ku gane abin da yake nufi akwai wasu hadisai da suka tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na farko sahih mawarij zama'an hadisi na hamsin da uku ga at-ta'liqur ragib mujallad na hudu shafi na 27 hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari da kuma Abdullah dan Umar suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce arba'u khilalin man kunna fihi kana munafikan khalisa akwai wasu ɗabi'u guda hudu akwai wasu halayya guda hudu duk mutumin da halayyan nan suka haɗu wajensa to wannan mutum ya tabbata munafiki tsantsa a riwaya ta muslim manzon Allah ya ce wa in salla wa sama wa za'ama annahu muslim ko da mutumin nan yana sallah yana azumi yana riya cewa shi musulmi ne har in ɗabi'un nan guda hudu aka same su gaba ɗaya tare da shi to sallarsa ta banza ce azuminsa na banza ne kuma da'awar shi musulmi ne karya ne annabi ya ce kana munafikan khalisa wannan ya tabbata munafiki tsantsa ومن كانت فيه خصلة منهن wanda ko ya zama aka samu ɗabi'a guda daga cikin hudun nan tare da shi kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta ya da'aha to ya tabbata kenan yana da wata ɗabi'a ta munafinci har sai ranar da ya barta sannan za a raba shi da wannan siffa ta munafinci kun ga wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana gwada mana bambanci tsakanin babban munafinci da kuma ƙaramin munafinci babban munafiki shine mutumin da ɗabi'un nan guda hudu suka haɗu tare da shi ƙaramin munafiki shine wanda yake ɗaya daga cikin ɗabi'un nan guda hudu to shi babban munafiki dai kafiri ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da kun ga yana sallah yana azumi yana da'awar shi musulmi ne makaryaci ne matukar aka samu waɗannan ɗabi'u guda hudu tare da shi Allah ka tsare mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man idza hadasa kazaba wanda in ya yi zance sai ya yi karya wa iza wa'ada akhlafa idan ya yi alkawari sai ya saba wa iza ahada gadara idan ya yi alkawari sai ya bijiri wa iza khasama fajara ko wata riwaya wa iza khusima fajara idan aka yi rigima da shi sai ya daɗa lalacewa ya fajirce da za a ja hankalinsa abinda kake yi ba kyau sai ya daɗa bata a gwammaci ma da an bashi cikin batarsa ya subhanallah a wata riwaya ta sahihul bukhari hadisi na 695 wurare hudu cikin sahihul bukhari da kuma littafin muslim abu huraira Allah shi kara masa yarda ya rawaito hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ayatul munafiq salatun alamar munafiki guda uku ce alamar da zaka gane munafiki alamomi ne guda uku in ji manzon Allah annabi ya ce idan hadasa kazaba idan ya yi magana sai ya yi ƙarya wa idan wa'ada akhlafa kuma idan ya yi alkawari sai ya saba wa idan tumina khana idan an bashi amana sai ya ce waɗannan su ne alamomin munafiki to waɗannan hadisai guda biyu wajibi ne dukkan musulmi ya rike su da kyau domin idan ka ce kai musulmi ne da'awar kai musulmi ne ba ta amfana ka sai ka mutu da musuluncin gashi kuma akwai abubuwa da yawa da suke raba mutum da imani to yana da kyau duk sa'ilin da ka ji akwai wani abin da zai raba ka da siffar imani ka rike wannan abu da kyau kai hattara domin ka tabbata har mutuwarka baka rabu da kalma ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah waɗannan hadisai guda biyu su ne mizani na bambanta tsakanin munafikai da su ake gane bambanci tsakanin babban munafiki da kuma ƙaramin munafiki waɗannan hadisai guda biyu da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada mu manta manzon Allah ya ce mana duk wanda ya haɗa siffofi guda hudu din nan to munafiki ne tsantsa komai sallarsa komai azuminsa kuma komai da'awar shi musulmi ne wannan mutumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana munafikan khalisan tsantsar munafiki ne idan aka samu siffofi guda hudun nan tare da shi to ya tabbata munafiki tsantsa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana cewa wanda kuma siffofin ba su haɗu gaba ɗaya ba a tare da shi yana da wasu siffofi ba da wasu to yana tare da wata siffa kenan ta munafinci amma tun da shike ba su haɗu gaba ɗaya ba bai zama munafiki tsantsa ba amma dai yana cikin masu sabon Allah tabaraka wa ta'ala wannan shi yasa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke fargaba suke tsoro kada dai su kasance cikin munafikai domin halayya guda hudu din nan in ka lura kasa tunani zaka gane kiyaye su abu ne mai wuya Allah ka samu dace don haka suke ta addu'a suna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare su daga sharrin munafinci, domin har siffofi hudun nan matukar sun haɗu tare da kai, wallahi ka rabu da kalma ta ikhlasi, ka rabu da kalma ta gaskiya kuma ba a siffanta ka da imani. Allah shi tsare shi. In ka duba tajul jami'il usul mujallar na biyar shafi na arba'in da biyar. mai littafin ya ce faman ta'awwada hadhihi al-khisal wanda ya saba da waɗannan halayya guda hudu wa sarat tabi'atuhu mutumin da ya saba da ɗabi'un nan guda hudu wa sarat tabi'atan lahu suka zama ɗabi'arsa shi duk maganar da zai yi zai yi ƙarya idan ya tashi magana a samu maganar akwai ƙarya in ya yi alkawari ya saba, in an ba shi amana ya ci, in an gwada masa gaskiya ya bijire, mutumin da halayyan nan guda hudu suka tabbata ɗabi'arsa ya ce fahuwa munafikun wannan mutumin ya tabbata munafiki don haka addininsa ya ɓaci Allah ka tsare mu ya kamata ku sani shi addinin musulunci ayyuka guda uku suka haɗa shi musuluncin nan an gina shi ne kan abubuwa guda uku kalmar baki aiki na zuciya da kuma aiki na jiki ka duba fathul bari mujalladi na farko shafi na tis'in idan mutum ya zamanto in ya yi magana zai yi ƙarya to harshen sana ɓata aikin da aka ɗora ma harshe ƙaryan nan da ya yi sai ta ɓata masa reshe guda daga rassa uku ɗinnan na musulunci idan ya yi alkawari ya saba to saba alkawarin nan yana raba shi da reshe guda sannan kuma idan aka ba shi amana ya ci to zuciyarsa ta baci munafiki shi yake hada abubuwa guda uku ɗin nan gaba ɗai in zai yi magana ya yi ƙarya aikinsa na masu saba alkawura idan an ba shi amana ya ci mumini bai hada waɗannan siffofi gaba ɗayansu ta yiwu a samu akwai wata siffa daga cikin waɗannan guda hudun tare da shi amma dai haɗuwarsu gaba ɗaya bai yiwuwa idan mutum shina da imani Allah ka sa muna ciki ka duba silsilatu sahiha hadisi na dubu da hamsin hadisin abu huraira Allah shi kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ إيماني da siffofin kafurci ba su haduwa a zuciyar mai imani in dai mutum yana da imani to da imani da waɗannan siffofi na kafurci ba su haduwa zuciyarsa wala yastami'ul kadhibu was-sidqu jami'an manzon Allah yake ƙarya da gaskiya ba su haduwa cikin zuciyar mai imani a ce wane makaryaci ne kuma a siffanta shi da gaskiya har wa yau ba zai yiwu ba in ma ya tabbata makaryaci in ma ya tabbata mai gaskiya sai manzon Allah ya ce wala tajtami'ul amanatu wal khiyana hakanan amana da ha'inci ba su haduwa cikin zuciyar mai imani to idan kai tunani zaka ga cewa annabi sallallahu alaihi sallam bai bar mana wannan matsala ba sai da ya warware ta munafiki tsantsa shine waɗanda siffofin nan guda hudu suka haɗu tare da shi amma wanda aka same shi da wata siffa cikin waɗannan siffofi guda ɗaya ba su haɗu duka ba wannan mutumin bai tabbata munafiki baki ɗaya ba ina fatan yau in ka tafi ka kwanta a gadonka za ka dubi rayuwarka shin cikin siffofin nan guda hudu wanne kake kana ƙarya kana saba alkawari kana cin amana kai Allah ka shiri 'yan siyasan la ilaha illallah mu je mu yi tunani mu yi tunani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kunna fihi kana munafikan khalisa duk waɗanda siffofin nan guda hudu suka haɗu tare da shi wannan mutumin ya tabbata tsantsar munafiki wa in salla wa sama wa za'ama annahu muslim Allah ka samu gane mai tunani akwai bukatar kowannen mu yi tunani kana ƙarya kana saba alkawari kana cin amana la haula wala quwwata illa billah in ka duba sahihul bukhari mujallal na farko shafi na goma sha bakwai Hassan al-Basri ɗaya cikin tabi'ai Allah ya ji kansa yace ma khafahu illa mu'minun babu mai tsoron munafinci sai mai imani wala aminahu illa munafiqun ba wanda yake ganin ya kubuta kuma sai munafiki to mumini shi yake tsoron zama munafiki munafiki kuwa gani yake shi mumini ne ji alhassan albasari muddin ka ɗauka kai ɗin nan mumini ne abin nufi babu wani siffa ko wata siffa cikin siffofin nan tare da kai to ana ma fargaban kada fa ka zan munafikin domin mumini shi yake tsoro kada ya zama munafiki munafiki kuwa baya tsoron shi mumini ne gani yake ba tare da wata siffa cikin siffofin munafinci to amma abin da zai gwada maka kai mumini ne je ka kwanta ka kwanta ka yi tunani shin kana ƙarya ko ba ka yi kana saba alkawari ko ba ka yi kana cin amana ko ba ka yi mu yi tunani su ‘yan aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana siffarsu da'iman cikin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala suke a suratu tur Allah ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا- إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم الله أكبر الله ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun yan aljanna Allah ka samu ne sai su fuskanci juna suna ta tambaya ta ina wani makwabcin mun nan ban gan shi ba fa waye sani ko yana wuta kazo suna cewa inna kunna qablu fi ahlina mushrikina mun kasance rayuwar mu da muka yi a duniya duk zaman da muka yi cikin iyalinmu a fargaba muke anya ko mu din masu imanin ne kullum a cikin tsoro muke muna ta tsoron ayyukanmu sun ɓaci har mutuwa ta cin mana famanna Allahu alaina to yanzu gashi Allah ya mana babban kyauta don mun san ba aikinmu ba ne wa waƙana azabar samum Allah ya tsare mu azabar iskar wuta mun san muna wani aiki guda don mun san aikinmu ba zai kai mu aljanna ba falalar Allah ce abinda muke yi inna kunna min qablu nad'uhu roƙon Allah muke ta yi muna ta roƙon Allah ya gafarta mana ya kyautata ayyukanmu har mutuwanmu innahu huwal barrur rahim lalle Allah mai kirki ne kuma Allah mai jinƙai ne kun ga ya mana kirki ya yi mana jinƙai ga mu gidan aljanna Allah ka samu ne za mu yi hiran nan. Nana Aisha Allah shi kara mata yarda. Tana sallah in ta ɗauko suratu Tur ta karanta waɗannan ayoyi. Wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqina famanna Allahu alaina wa waqana azaba samum إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ستجي اللهم من علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم يا الله كي من ونن فللا domin mun san aikinmu bai kai mu aljanna ya Allah ka tsare mu daga azabar iskar wuta lalle kai ya ubangiji mai kirki ne kai mai yawan jin kai ne duba tafsirin ibnu kasir kun ga waɗannan ayoyi suna gwada mana in mutum yana da imani to bai sake jiki shi fa ɗan aljanna ne kullum binciken aikinsa yake domin inda aka gaza sai a gyara har mutuwa to amma mu tambaya wanda bai taba ƙarya ba a nan ya ɗaga hannu mu ga makaryaci saba alkawari bare kuma cin amana ni dai ban ga ya saba har yanzu to annabi da ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza hadasa kazaba in yayi magana sai yayi ƙarya wa idza wa'ada akhlafa in yayi alkawari ya saba wa idza ahada gadara idan wato idan ya ɗauki alkawari sai ya bijiri an yarda da shi ya bijiri wa iza tumina khana idan an bashi amana ya ci wallahi yan siyasan mu idan akwai mu bukatan addu'an nan to bai wuce ku ba siyasa a ƙasar nan ta zama abin tsoro mutum ya yi magana ya yi ƙarya ya yi wa mutane alkawari in ya hau mulki ya saba an ba shi amana sai ya ci kuma in ka ce halin da kuke ciki akwai gyara sai ya yi tawaye ya ba zuwa gun wa'azin wa idza khusima fajara rayuwar ku da gyara shika malamin nan yana tsokanin mu bani sake zuwa wallahi mu ji tsoron Allah siffa hudun nan manzon Allah ya ce duk wanda suka haɗu jikinsa to ya kuka da kansa wallahi kafiri ne duk sallarsa duk azuminsa komai da awar shi musulmi ne wannan abin da kuke ji muna faɗa babu nan shi yasa ko da yaushe na faɗi magana sai na gaya ma inda na ɗauko ka je ka nemi littafin ka duba ka gani maganar ta tabbata ko bata tabbata ba in ku ta tabbata to ba mu muka faɗa ba in muna da laifi to mun ciro mun gaya maka ina ma mun bashi a cikin littafi a rufe leke-leken mu ya jawo rigima ko kun yi alkawari za ku taimaki talakawa kun saba alkawarin لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله ji amana to muna tunatar mu gwamnatin jihar Adamawa ba za mu shiru ba akwai wata jami'a da ake ginawa afji ko menene to afji Oho. Wannan taimako ne ga talakawa. To amma duk filin da za a gina jami'an nan a tabbata an biya kowa hakkinsa. Abin da ya sa ne magana domin fa wasu gurare ba haka. In za a taimaki talaka a biya shi hakkinsa. muna da ma filin makaranta a gun kuma akwai CFO idan aka handa mai wannan guri to za mu canza sunan makarantar sai ya zama cafki kuma muna nan duk inda muke mun san Allah za mu roke shi kuma duk mutumin da ya takali addinin musulunci karyarsa ta kare Allah shi taimaka muku ku gina jami'a. Gina jami'a babban alheri ne, amma kada a danna hakkin talaka, baya cikin abin da kuka yi alkawari ma talakawa. Cewa in kun tashi gini za ku handa filayensu, to a ba su hakkinsu. La haula wala quwwata illa billah. jama'a ku lura musuluncin nan addini ne na Allah kuma in kana son musuluncin ka ya karbu ka yi yanda Allah ya ce a yi ba yanda ka so ba in ka yi yanda ka so Allah bai baka lada an waye gari siffarka ƙarya saba alkawari cin amana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da siffofin nan suka haɗu tare da shi wannan mutumin munafiki ne tsantsa to yanzu da kuɗi muke neman mu cika waɗannan miyagun halayya bayan ƙarya da baki sai an gama da ƙaryan da kuɗi Allah shi kare mu to ku lura da kyau ɗabi'a guda ta haɗa waɗannan siffofin gaba ɗaya. Wannan ɗabi'ar ita ce yaudara. Misali, annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Iza hadasa kazaba in yayi magana sai ya yi karya, karya ga wanda kake gaya wa magana ba yaudara ba ne? In ya yi alkawari ya saba, saba alkawari ba yaudara ba ne? In an bashi amana ya ci, cin amana ba yaudara ba ce? me yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce siffofin munafikai guda uku ne domin gaba ɗaya siffofin nan sun tara abu guda shine yaudara don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga malamai cikin munafikai me yasa ya kirga su domin ana samun mayaudara za su tara mutane su gaya musu Allah su gaya musu manzon Allah amma a zuciyarsu ba Allah suke nufi a sani ba su suke nufi a sani don haka ana cikin tafiya sai a dawo bautan malami an bar Allah don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka malamai cikin munafikai yace kai ya fi jin tsoron munafikin malami ma akan duk wani munafiki me yasa manzon Allah ya ce mace mai yawan fita munafika ce yace al mutakhayyila mai fita tana tafiyar kwambo tana takama tana karya duwau haka yake al mutakhayyila al mutakhayyila at takhayyul tafiyar kwangu dalilin da ya sa manzon Allah ya siffanta mace da ke yawan fita cewa munafika ce domin za ta ce maka zan je asibiti duk zaman da kai da ita ba ta yin ado sai rana ta shirka wani irin kwalliya da fita ta tafi asibitin nan ta dawo ka ga manufarta abin da ke cikin zuciyarta ya bambanta da kalmar da ta faɗa ita ta ce za ta je asibiti gaisuwa to me ya haɗa tafiya asibiti kuma da kwalliya da ado to bare ko macen da take fita zuwa aiki annabi ya ce almutakhayyila in kana neman tufafi na fashion ka dubi mata da ke aikin gwamnati in kana son ka ga kwalliya iyakar kwalliya ka nemi mata ma'aikata ka gani su suna cewa suna tafiya aikin nan ne don su taimaka wa mazajensu amma a zukatansu suna hita ne don su bayyana kyansu don su kare ganin kyawawan maza don su waye su shakata su wala don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya danganta su da kalmar munafici abin da yasa aka danganta duk waɗannan mutane abu ɗaya ne almuhada yaudara don haka da'iman munafiki mayaudari ne mayaudari munafiki ne shi yasa Allah ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salah وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا الله تبارك وتعالى يقول إن المنافقين يخادعون الله بل المنافقين سنا يودران الله wa huwa khadi'uhum kuma Allah zai mai da yaudaran nan gare su wa idza qamu ila salati in sun tsaya zuwa sallah qamu kusala sai kaga sun tsaya suna masu nauyin jiki suna kasala yura'unan nasa suna nuna wa mutane sallan wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa tuna Allah cikin sallan face dan kadan ana gargadin musalla da nauyin jiki kasala kai sallah kana hamma kana mimmika akwai yaudara hanya kuwa sallar gaskiya ce yana soshe-soshe yana miƙa yana hamma wannan sallah akwai yaudara ciki mutumin da zai tsaya a masallaci in jama'a na ganin sa ya dinga karatu kaman balarabe char char char amma in ka same shi a gida ya dinga karatun sallah kaman gardi sun san karatun gardi an nora balarabe nora nora nora nora nora to akwai yaudara a masallaci ya makala muryarsa alhamdulillahi rabbil don ana ganin sa ko siffar munafiki kenan yaudara duk inda aka samu yaudara za a samu munafiki kuma duk inda aka samu munafiki akwai yaudara ka duba littafin muslim da sahih sunan abi dawud hadisi na 440 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce تلك صلاة المنافق يجلس يركب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنكرها أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا صلى المنافق كدوبا تنشقوا ولا أثر أكد ربي زوا فد سورا فتا تقدم المسلمية يا كما تبري صلى كومينين wai yana da shingulla hausan ku ta yola ya zauna yana kulawa da shingulla har sai da rana ta je faduwa manzon Allah ya ce tana tsakanin kaho biyu na shaitan domin idan rana ta yi ja manzon Allah ya ce ta shiga tsakanin kaho biyu na shaitan lokacin sai ya tashi wuf ban yi la'asar ba fa fa na karaha arba'an manzon Allah ya ce ya caccaka ta guda hudu la yadhkuru Allah azza wa jalla fiha illa qalila bai tuna Allah cikin sallan face dan kadan ku lura da kyau wannan mayaudari ne ƙarya yake ba sallah yake don Allah ba inda sallar don Allah zai yi ta da ya yi ta a lokacinta me kake yi wanda zai hana ka bautan Allah har lokaci ya tasan mu fita shi yasa manzon Allah yace sallan ma ta munafiki ce كدوب صحيح موارد الظمآن حديثي نعم سند هدو أبو الجعد الضمري يأتي من الله صلى الله عليه وسلم يأتي من ترك من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منافق duk mutumin da ya bar sallar juma'a guda uku a jere babu uzuri wannan mutumin munafiki ne me yasa manzon Allah ya ce munafiki ne mayaudari ne me kake yi me kake nema duniyan nan da juma'a guda uku za su wuce ka baka yi su ba sallar juma'a ɗaya biyu uku to da'awar shi musulmi ne manzon Allah ya ce ƙarya ne mayaudari ne munafiki ne ka duba sahihu targhib hadisi na 731 Usama bin Zaid ya ce man taraka salasa jumu'atin manzon Allah ya ce wanda ya bar juma'a guda uku min gairi uzurin matukar babu wani uzuri kutiba minal munafiqina za a rubuta shi cikin munafikai sannan ka duba hadisin sahihul mishkat hadisi na 371 abul jadi abbamari yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man taraka salasa juma'in tahawunan biha duk mutumin da ya bar sallar juma'a guda uku saboda raina su taba Allahu ala kalbihi Allah zai rufe zuciyarsa wannan an gama da shi condemn fayil ɗinsa a wajen Allah an rufe an aje gefe ba a maganarsa wannan kafiri ne ka duba sahihu ibn maja hadisi na 5480 hadisin abu huraira da abdullahi bin umar sun ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ala awadi min barihi manzon Allah yana kan mimbarinsa ya ce layantahiyanna akwamun an wad'ihimul jumu'ati dole ne mutanen nan da suke kyale sallar juma'a su bar wannan halin waɗanda ba su zuwa sallar juma'a dole su bar wannan hali aula yahtimanna Allahu ala qulubihim ko kuwa Allah zai toshe zukatunsu thumma la yakunanna minal ghafilin sannan ku lalle ne za su tabbata cikin gafalallu duk wanda ya tabbata cikin gafalallu wannan mutumin ya tabi yaudara me ke sa mutum ya ƙi yin sallah har sai lokaci ya zo fita yaudaran Allah son duniya shingulla me ke sa mutum ya ƙi zuwa sallar juma'a guda uku a jere sai ce ma harkoki sun yi yawa son duniya Allah ya ce a suratul Nahl aya ta 108 zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zalika dalili abin da yasa kaga ba su kulawa da ibada bi annahum mustahabbul hayatad dunya ala al-akhirah saboda sun fifita son rayuwar duniya akan lahira ku duba wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a in aka ce maka yau juma'a ne sahabban manzon Allah sammako suke zuwa masallaci sammako wani zai tafi masallaci tun kamar takwas na safe ko bakwai bai fita sai an yi sallar juma'a tun safe suna masallaci ka karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk nafilar da kaji ana yi ran juma'a ai nafila ce da sahabbai suke yi da safe din nan zuwa sha biyu amma in rana ta gota ba su yin nafila lokacin da liman ya taho ya hau minbari shikenan sai an gama sallan sannan su fita masallaci to saboda mu a yanzu imanin raguwa yake la haula wala quwwata illa billah wani baya zuwa sallar juma'a din sai ya daidaici liman ya hau minbari sai ya tabbata ma an gama fassara hudu ba dan bai son ya zo ya ji wa'azin da ya shafe shi sai ya bari sai an gama hudu ba sannan ka gan shi a guje ya taho masallacin ku duba yadda rayuwa ta bambanta tsakaninmu da sahabban annabi muhammad su suna dama mu kuma mun yi hagu Allah shi samu gyara Allah ya ce to duk inda kaga an saba tafarkin manzon Allah dalilinsa ɗaya son duniya zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya ala al-akhirah saboda sun fifita son duniya akan lahira wa anna Allah la yahdi al kafirin shi ko Allah bai gyara aikin mutane kafirai ulaika waɗanda son duniya ya raba su da addini allazina taba'a Allahu ala qulubihim sune waɗanda Allah ke toshe zukatansu wa sam'ihim ya toshe jinsu wa absarihim ya toshe ganinsu wa ula'ika humul gafiluna waɗannan su ne gafalallu yadda manzon Allah ya faɗa ya ce ko dai ku bar kyale sallar juma'an nan da kuke yi wannan halin ko dai ku bar shi ko kuwa Allah ya toshe zukatanku ku tabbata cikin gafalallu ya yi daidai da ayar Qur'ani أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون الله يجي لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون بابك شك وأن على رسوسك في قوة حسارة الله كتريم المرأة المختلئة كذلك matar da za ta ce wa mijinta ni kam zan biya ka don Allah ka sake ni zaman da ni da kai yanzu ya ishe ni kaduba as-sahiha hadisi na dubu da dari shida da talatin da uku da sahihul jami'i sabir hadisi na 1934 ukubatu bin amir ya ruwaito hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce innal mukhtali'ati hunnal munafiqat duk matar da za ta ce wa mijinta zan biya ka ka sake ni wannan matar munafika ce me yasa saboda mayaudariya ce da ta aure shi suna zaune sai ta hangi wani wanda ya fi shi kyau to kuma ga shi auren musulunci mutu karaba takalmin kaza to amma akwai wata yar koba an ce ana kul'i ta to me ka gani ni dai gaskiya yanzu baka min kyau ina laifi in baka dubu goma hmm? manzon Allah ya ce munafika ce duk da yake shari'ar musulunci ta halalta mace tana iya neman hul'i wajen mijinta amma fa manzon Allah ya faɗi haɗarinsa duk matar da ke son ta biya miji kuɗi ya sake ta wannan matar munafika ce wanda za ta aura nan gaba shi ma sai ta mar haka mayaudariya ce auren ɗanɗano take so ka duba sahihu ibn maja hadisi na dubu da ɗari shida saba'in da biyu sauban ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqa duk sa'ilin da mace ta roki mijinta ya ba ta saki min gairi ma ba'sin babu wani dalili babu wani laifi fa haramun alaiha ra'ihatul janna manzon Allah ya ce kamshin aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta ma wannan mata ba dalili ta ce a sake ni wallahi mata su mai da hankali wannan ya zama ruwan dare ɗabi'a ce ta mata da rai ya ɓaci ce ni dai wallahi ka sake ni wani abu ne kana ganin cewa ba zan samu wani ba wannan kalma ribata ce ta shedan manzon Allah ya ce duk sa'ilin da mace ta ce ka sake ni babu dalili to wannan matar Allah ya haranta mata kamshin gidan aljanna kuma duk mutumin da bai ji kamshin aljanna ba kun san bai shiga duk mijin da kika aura sai kun yi rigimar kuma babu ma misali babu ma mamaki ta guji karamin fitinanne ta fada hannun babban fitinanne wancan iyaka faɗan su na baki ta je ta samu wanda zai ringa shirganta don haka canki cankin miji ba shi da kyau mu dinga addu'a Allah shi gyara mazajenmu mu yi ta addu'a Allah shi gyara matanmu mu zauna lafiya amma don hangen na waje mace ta nemi a sake ta wannan matar manzon Allah ya ce ba ta ba kamshin gidan aljanna Allah ka tsare mu to a dunkule shi musulmi Allah ya hana shi duk wani abun da cikinsa akwai yaudara domin siffar munafiki kenan duk abin da ya zama a cikinsa akwai yaudara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar mana ayar Qur'ani ta tsawatar mana mu guje su misali a suratul hajji Allah tabaraka wa ta'ala yace zalika wa man yu'azzim hurumat zalika wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih shine ko وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور الله تبارك وتعالى يتي ذلك ومن يؤذن حرمات الله wanda ya girmama dokokin Allah fa huwa khairul lahu inda rabbihi to wannan shi ya masa wajen ubangijinsa wa uhillat lakumul an'amu an halatta muku cin dabbobi dabbobin ni'ima an halatta muku cin shanu raƙumma awakai illa ma yutla alaikum sai dai kawai dabbobin da aka karanta muku cikin qur'ani cewa haramun ne ku ci kaman karnuka kaman aladu to sai Allah ya ce fajtani burrijsa min al-awsani ku nisanci kazanta na bautan gumaka wajtanibu qawla zur kuma ku nisanci magana ta ƙarya ku nisanci ƙazanta na bautan gumaka kuma ku nisanci magana ta ƙarya wacce ake kiranta azur in ka duba muktasar na sahih muslim hadisi na 46 abubakar ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir shin kuna so in ba ku labarin laifin da ya fi kowane laifi girma zunubin da ya fi girma wajen Allah kuna so in gaya muku sahabai suka ce muna so bala ya rasulullah ka duba sahihul bukhari hadisi na 5976 da sahih muslim hadisi na 87 manzon Allah ya ce kuna so in gaya muku laifin da ya fi dukkan laifuka girma kulna bala ya rasulallah sai muka ce haka ne ya rasulallah قال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to laifin da ya fi dukkan wani laifi girma ga su na ɗaya al'ishiraku billahi ka haɗa Allah da wani abu Allah bai son a masa tarayya na biyu wa uququl walidaini kuntata ma iyaye a rika cutar da iyaye a rika fusatar da iyaye a tunzara iyaye a saba ma iyaye wannan laifi ya fi kowane laifi girma in ban da shirka da Allah tabaraka wa ta'ala wa kana muttaki'an manzon Allah da yana jingine ya faɗi wannan maganan da yana tsaye ya jingina fajalasa sai manzon Allah ya zauna da ya zauna fa kala sai ya ce ala ku sani wa qawlu zur da magana ta zur wa shahadatu zur da shaida ta zur ala ku sani wa qawlu zur da magana ta zur wa shahadatu zur da shaida ta zur manzon Allah yayi ta faɗa yayi ta faɗa yayi ta faɗa fa ma zala yaquluha manzon Allah bai gushe ba yana ta faɗa sai da sahabbai suka tausaya mar suka ce kai dai tahu sakata ina ma manzon Allah ya shiru manzon Allah yayi ta nanatawa ala wa qawlu zur wa shahadatu zur ala wa qawlu zur wa shahadatu zur kun ga daga shirka da Allah a laifin da ya fi kowane laifi girma sai cutar da iyaye sannan sai maganan zur da kuma shaida ta zur ya subhanallah to daga nan kuma lauyoyi suka shigo lauya ka shigo menene ake nufi da shahadatu zur shaidan zur me ake nufi da shahadatu zur malamai suka ce wasfu shai'i ala khilafi babitihi ka siffanta abu saɓanin yanda aka san shi ke da shaidan zur a ƙasan nan a yanzu aiki na lauya yana da haɗari alhamdulillah galibin lauyoyin sun san haka ma da yawa sun san haka matukar za ka lullube gaskiya ka hito da ita ta zama ƙarya ka lullube ƙarya ka hito da ita ta zama gaskiya ka zama mayaudari mayaudari ko menene munafiki an gama don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye da ya ce shirka da Allah shi ya fi girma a cikin ayyuka na sabon Allah kuntata mu iyaye yana bin bayansa manzon Allah sai ya zauna ya dinga maimaitawa sai da sahabbai suka ce ina ma yayi shiru sun tausaya wa manzon Allah manzon Allah ya ce wa shahadatu zur shaidan zur mutum ne mayaudari ka tabbata wannan mutumin maha'inci ne ka tabbata shi ke da laifi amma in ya taho ya same ka ya baka kuɗi sai ka ce to bari za mu bincika akwai wata shari'a da aka taɓa yi a New York shekara kamar ɗari biyu da suka wuce na bincika encyclopedia na gani bari zan bi ta wannan shari'a da ita za mu yi nasara zai leka littafan jamus da na ingila da na amurka sai ya samu hanyar da zai kare azzalimi idan ko ya kare azzalimi kun ga ya lullube ƙarya haka ne wanda ya lullube ƙarya ya yi yaudara mayaudari ko munafiki wallahi babu zalunci wanda ya fi a danna hakkin talaka a kotu kana ji kana gani domin shari'a yanzu ta kuɗi ce in baka da kuɗi sai ka ce Allah ya isa ya fi maka kada mu manta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam duba tafsirul bahar muhit na abu hayyan mujallar na uku shafi na ɗari uku da arba'in da biyu wannan kissa ta samu fuskoki da yawa na kawo muku na cikin tafsirul baharul muhit ɗaya daga ciki akwai wani mutum da ake kiransa Tu'ma bin Ubairik yana cikin munafikai da suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munafiki ne sai ya tafi gidan wani sahabin manzon Allah da ake kiransa Qatada bin Nu'man yayi sata abin da ya sata shine sulke sulke shine rigan yaki irin rigan karfe da ake sawa a tafi yaki shi ake kira addir sulke to shi alqatada sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wannan sulke sai ya sa shi a cikin wata kwatanniya kuma kwatanniyar sai aka zuba gari da ya tafi ya dinga bincike sai da ya samo wannan sulken ya ciro daga cikin wannan garin ya fito da shi fito wanda ya yi ashe wani ya gan shi sai ya ta tunani yanzu fa in ya tafi gidansa to babu mamaki za a gane shi bari ya tafi gidan wannan munafiki ya je gidan wani bayahudi ya je ya ajiye wannan kayan idan asirinsa bai tonu ba sai ya je ya dauka in asirinsa ya tonu sai ce a ba shi bane ko an bincike gidansa ma ba za a gani ba da ya tashi sai ya tafi gidan wani bayahudi ya kwankwasa mar kofa gari ya kusa wayewa ya lafiya na kawo ajiya ne me ka kawo ajiya wannan sulke ne in ce to shikenan ba Yahudan bai koyi shakka ba domin musulmai suna tafiya yaƙi galibi da daddare ne saboda haka bayi mamakin a kawo masa ajiyan kayan yaƙi sai ya karba ya aji washe gari wancan mutumin da ya ga tu'uma bin ubaire sai ya fallasa ya ce ai jiya na ga wanda ya satan nan ya gaya ma kata da bin nu'man ni na ga wanda ya shigo gidan nan ya yi sata ka gan shi na gan shi wane ne ai tuma ne bin ubairik ce mu je gidansa haya haya aka zo gida aka kira shi to gashi musulmi amma kuma munafiki tunda ana sallah da shi Allah ɗaya ya san zuciyarsa aka yi sallama ya fito ka ba musulken mu an ce an ganka kai kasata ya ce mali mali biha ilmu ni ban da wani masaniya game da wani sulke ne ban je gidan kowa ba suka yi suka yi yarda sai ga wani ya zo ya ce ah ai ba ku sani ba ai da shike an ajiye sulken nan cikin gari ne da aka ciro sulken garin sai yana ta zuba muna ya kamata ku zo mu bi asari wato alamar duk inda hanyar garin nan in muka bi hanyar garin nan za mu kai ga inda barawan nan yake ba shikenan ba fattabahu asarar daqiq suka dinga bin hanyar gari ila dari yahudi sai ya isar da su gidan ba yahude aka kwankwasa masa kofa ya fito to ba mu mu sai ya dauko ya aka yi kasa ta ya ce da fa'aha ilayya tu'uma jiya da daddare tu'uma ya zo ya ce in aje masa a sai waɗannan wannan dubi wannan to da alamar fa maganar wancan da ya ce ya ga tu'uma ɗin nan gaskiya ne a to in gaskiya ne yaya kuma ga alamar gari kaga maganar ta rikici ta zama kashi biyu to wannan magana sai ta dame su shine masu kaya suka karba aka koma gida to yanzu ya za mu yi waye mai laifi don dole sai mun hukunta shi tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa hukuncin barawo a yanke hannunsa to dole a yi hukunci to shi wannan ubairik ko umar bin ubairik da shike munafiki ne wasu daga cikin yan uwan Qatar bin Nu'man suka ce to kun gani ga irin zaman da muke garin Madina ba mu da makiya irin Yahudu yanzu da zaran an ce tu'uma ne yayi satan nan kuma gashi muna sallah da shi to gaskiya mun shiga uku wajen Yahudawa za ce addinin mu dama addinin barayi ne sun samu abin zagin mu don haka duk mu yi shiru tunda dai duk an gane su umma ne ya sata na amma tun mai mirsisi mu ce ba yahudan ne mu je ga annabi sallallahu alaihi wasallam mu gaya masa sun zo ga manzon Allah suka ba shi labari har manzon Allah ya yarda sai Allah ya saukar da ayoyi a cikin suratul nisa'i me Allah ya ce wa manzon Allah inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq lalle hakika mun saukar ma da littafin Qur'ani don kai gaskiya babu son kai litahkuma bainan nasi don kai hukunci tsakanin mutane bima araka Allah bisa abinda Allah ya nuna maka wala takul lil kha'inina khasima kada ka zama mai rigima kana kare masu ha'inci Allah ke gaya wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Kada ka zama mai kariya ga masu ha'inci, masu laifi, kada a waye gari kai kake kare su. Mun saukar ma da Ƙur'anin nan don ka yi aiki da shi ne ka yi hukunci tsakanin mutane, kuma littafi ne na gaskiya don haka a yi hukuncin gaskiya. Tun mai laifi a fito a faɗa, kada a yarda a kare kowa. Komai dangantakar ka da mutum, me Allah ya ce masa gaba wala tujadil anil ladina ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم inna Allah la yuhibbu man kana إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala tujadil anil ladina yaftanuna anfusahum ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kada ka dinga rikici don ka kare waɗanda suka cuci kawunansu waɗanda suka ha'inci kawunansu inna Allah la yuhibbu man kana khawwanan asima lalle Allah bai son wanda ya kasance mai yawan ha'inci mai yawan laifi mai yawan ha'inci khawwanan domin tun mutumin da aka kama shi da laifi ka tabbata ba laifin farko ba kenan larabawa suna da karin magana suna cewa idza asarta min rajulin sayyi'atan fa'lam anna laha akhawatu idan asirin mutum ya toni wajenka to kar ka dauka laifin farko kenan ya dade yanayi zamanin sayyidina umar an kama barawo aka zo wajensa sannan umar ya yi hukunci a yanke mar hannu za a yanke masa hannu sai ga uwar wannan bala- um, barawon ya tazo uwarsa da ta zo sai ta ce wa sayyidina umar ina roƙo a yafe masa umar ya ce don me ta ce hadhihi awwalu surqatin fa'fu anhu satansa na farko kenan bai taɓa sata ba ka yafe mar sai na umar ya ce ka zabti karya kika yi inna allaha la yu'akhidhu abdahu fi awwali marra Allah bai kama bawansa a laifin farko Allah tabaraka wa ta'ala bai kama bawansa a laifin farko duk mutumin da asirinsa ya tonu to kar ka dauka farko kenan shi Allah mai suturta bawa ne yana ɗaya daga cikin sunoninsa sunayen Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai rufe asirin bawa ne. Duk laifin da kaga Allah ya fallashi mutum a kansa, to ba na farko ba kenan. Allah ya rufa masa ya rufa masa daga baya sai Allah ya fallashe shi. Me yasa yake so a a yafe madanki saboda tace eh hazihi awwalu surqa satan farko kenan yace ka zafi ƙarya yake. Allah bai kama bawansa a laifin farko. Shi yasa Allah ya ce inna Allah la yuhibbu man kana khawwanan Allah bai son mutum mai yawan ha'inci duk mutumin da aka kai shi kotu ya yi cuta kar ka ɗauka wannan ne cutan farko duk azzalumin da ya zo wajenka can banka ya kai lauya ya zo ma da damuwa domin duk mutumin da ya kawo damuwa lauya ya san matsayinsa ya sani mai gaskiya ne ko makareci ya sani saboda tsaban training da ya samu a wannan fanni da ka zo kai bayyana to ga yadda abin yake don zai gaya ma ga yamin gaskiya in kai makareci ne in san irin yadda zan yi in kare karyan dai ce karka boye min komai saboda haka kafin a je kotun lauyan ya san waye mai gaskiya tun ba a je kotu ba to shine Allah ya ce kada fa ka manta inna Allah la yuhibbu man kana khawwanan duk wanda ya zo maka yayi laifi azzalimi to ka tabbata ba na farko ba kenan Allah ya fallashe shi ne tuni ya dade yana yi Allah kuma bai son mutumin da ya dade yana maimaita laifi asiman mai sabon Allah to saboda sun taho ga annabi sun gaya masa cewa gashi gashi yadda abin yake ah, har annabi ya dan karkata sai Allah ya ce masa mene wastaghfirillah واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wastaghfirullah ka nemi gafaran Allah shi kansa manzon Allah ya nemi gafaran Allah da har da ya dan yarda zuciyarsa ta dan karkata ga abin da sahabbai suka zo suka gaya masa kasancewar an ce ai ba yahude ne ya sata ana neman a makalawa musulmi sai manzon Allah ya ce eh to ta yiwu karkatawar da zuciyarsa ta dan yi din Allah ya ce nemi gafaran Allah inna Allah kana gafurur rahima lalle Allah ya kasance mai yawan gafara mai yawan jin kai me Allah ya ce yastafuna minan nasi wala yastafuna minan nasi يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا yastafuna minan nasi wala yastafuna min Allah wadancan munafikai sun kwana suna mitin sun buya ga mutane amma ba su buya ma Allah ba yaya za mu yi mu tura laifin nan kan ba yahudan can saboda kada mu ji kunya a garin nan wa huwa ma'ahum gashi Allah yana tare da su iz yubayituna ma la yarda min alqawli lokacin da suka kwana suna mitin suna tattauna abinda Allah bai son shi abinda Allah bai yarda da shi ba magana wacce Allah bai yarda da ita ba ya za a yi a dora laifi ga mara laifi wa kana Allahu bima ya'maluna muhita kuma Allah ya kasance mai kewayewa da abin da suka kasance suna aikata shi to sai Allah ya ce masa habbai ha antum haula ijadaltum anhum fil ها hayati
أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا Allah ya ce ha antum haula ijadaltum anhum fil hayati dunya ku dinnan fa ya ku waɗannan sahabbai ku ne kuka tsaya kuna ta rigima don ku kare musulmi mai laifi a wannan duniya kuna so ku kare mutum saboda addinin ku ɗaya kada ku ji kunya a nan duniya kun tsaya kuna ta kokarin kare su kuna jidali faman yujadilillah anhum to a ranar kiyama waye zai tsaya gaban Allah ya jidali da ubangiji don ya kare su amman yakunu alaihim wakila ko ko wa zai wakilce su wa zai wakilce su kamar yadda a yanzu akwai shari'an da in za a yi lauya sai ya wakilci mai laifi ba sai ya zo ba in dai akwai lauya shikenan to Allah ya ce ku kuke kokarin kare mai laifi a duniya to shin a lahira wa zai kare mai laifin ko wa zai zama wakilin mai laifi gaban Allah tabaraka wa ta'ala ba ku tsoron Allah waɗannan ayoyi gaba ɗaya akan sana'a ce ta lauya Allah ya ce wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما wa man ya'mal su'an wanda ya aikata mummunan aiki aw yadhlim nafsahu ko ya cuci kansa wanda ya aikata wani mummunan aiki ko ya cuci ransa thumma yastaghfirullah sannan ya nemi gafaran Allah yajidillah gafurar rahima zai samu Allah mai yawan gafara mai yawan jin kai ku duba yadda Allah ke rarashin yan adam komai laifinka in ka nemi Allah ya gafarta ma zai yafe ma Allah ka gafarta mana sai ya ce wa man yaksib isman ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما akwai sanarwa a saurara Tafaddala ya Sheikh.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه يوم tabaraka wa ta'ala yace wa man yaksib ithman wa man yaksib ithman fa- wa man yaksib ithman fa inna ma yaksibuhu ala nafsihi wanda ya aikata laifi to yayi makansa wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance masani mai hikima wa man yaksib khati'atan aw ithman ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا Allah ya ce wa man yaksib khati'atan wanda ko ya aikata wani laifi aw isman ko ya saba ma Allah ya aikata wani laifi ko ya saba ma Allah thumma yarmi bihi bari'an sai ya jefi mara laifi faqad ihtamala buhtanan to wannan ya dauki babban ƙarya wa isman mubina kuma ya dauki laifi wanda yake mabayyani duk mutumin da ya yi laifi sai ya jefi wani da shi to wannan mutumin ya yi abin da ake kira buhtan kage ya kago laifi ya dora wa mara laifi wa isman mubina ya dora laifi wanda yake mabayyani akan mara laifi akwai wani mutum wanda aka ba da labarinsa a nan arewa yana ɗaya daga cikin manyan 'yan sanda abin nan ya tabbata an samu wasu 'yan fashi da makami da ake neman su Allah ya taimaka aka kama su aka yi musu hukunci za a kashe su ɗaya daga cikin babban manyan waɗannan 'yan fashin sai yaransu suka kawo kuɗi suka ba ma kwamishinan 'yan sanda wannan abu ya auku cikin jihohin arewa suka ce su suna son duk yadda za a yi a kubutar da wannan babban nasu kada wannan hukunci na kisa ya haushi dabarar da ya yi ranar da za a ɗebe su daga fursuna a je a harbe su sai ya ce a tafi cikin fursunoni a samo guda ɗaya in an samo a rufe kansa a tafi tare da su shi wancan da aka ba da kuɗi dama a yi ƙoƙari a kubutar da shi shi a bashi a fursuna ɗin sai aka kamo ɗaya daga cikin fursunoni aka sa shi cikin waɗannan 'yan fashi da za a harbe aka fita da shi aka sa su a black maria aka je daji aka harbe to ka sani duk maganar da sauran 'yan fashin da za su yi a wannan lokaci babu mai sauraro domin an riga an gama hukunci ba abin da ya rage illa a je a kashe su duk abin da za su faɗa za a ɗauka sharri ne saboda haka sun fallashi wannan mutumin sun ce gawa ne baya cikin mu amma ba wanda ya saurare su tunda an riga an zartar da hukunci to wannan mutumin daga baya ya tuba shi kwamishinan 'yan sandan daga baya ya zama mutumin kirki da bakinsa ya taho yana mana bayani ya ce to shi a duniya ba aikin da ya yi yake tunanin Allah bai gafarta masa irin wannan ya ciro dan fashin da baya ya ciro dan fursuna wanda bai fashi ba baya cikin yan fashi da makami ya hada shi da yan fashi da makami a je a kashe shi aka bar kuma wannan dan fashi da makamin shi ya kubuta ya tafi saboda an ba shi kuɗi irin wannan yana aukuwa wurare da yawa a ƙasar nan aiki na tsaro da aiki na alƙalanci da aiki na lauya wallahi yana da haɗari dole ne mutane su lura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar mana ya gargaɗe mu ya gwada mana cewa bayan shirka da Allah bayan kuntata ma iyaye babu zalunci babu laifi wanda ya kai ka ɗauki laifi ka ɗora wa mara laifi ko kuma mutumin da yake da laifi ka lullube laifin nasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu Allah kuma tabaraka wa ta'ala ya gaya mana wa man yaksib khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina mu ji tsoron Allah mu ji tsoron ranar gamo mu da Allah Allah tsare mu shine Allah ya ce walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الله تبارك وتعالى يتشوى النبي صلى الله عليه وسلم ولولا فضل الله عليك إن بعد فللر الله ديمك با ورحمته إن بعد رحمر الله ديمك با lahammat ta'ifatun minhum akwai wata jama'a cikin sahabbanka waɗanda suka yi yunkuri an yi dilluka su batar da kai ku duba yadda maganar take zuwa da ƙarfi ba dan rahamar ta Allah ya maka ba ya kai annabi akwai wata jama'a cikin munafikai na al'ummarka da suka yi ƙoƙarin batar da kai a shaida annabi ya tabbatar da wannan hukunci akan bayahudan da ya bata sun yi ƙoƙarin su batar da kai sai Allah ya ce wa ma yudilluna illa anfusahum amma ba za su iya batar da kai ba sai dai su batar da kawunan su wa ma yadurrunaka min shay'in kai ba za su cutar da kai ba ba za su iya ba saboda duk abin da munafiki ya kulla Allah yana fallasan sa gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anzalallahu alayka alkitaba Allah ya saukar ma da wannan littafi wal hikmata ya saukar ma da hikima wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya saukar ma da Qur'ani ya baka hadisai ya sanar da kai abin da baka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima lalle falalar Allah ta kasance babba a gare ka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan ayoyi Allah ya saukar ne saboda ya kare ba Yahudi dan Allah ku dubi adalci na addinin musulunci ku dubi adalcin addinin musulunci Allah ya saukar da ayoyi yana tsawatar wa sahabbai yana tsawatar wa annabi Muhammad don me za a tsora laifi akan bayahude arne maki musulmi don me za a tsora masa laifin da bai yi ba wani ya yi sata a ɗora ma wani wannan don ba musulmi ba ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsawatar masa akai ana tambayan sahabbai to yanzu ku kuna kare wancan da ya yi laifi tso mata bin ubaire saboda shi musulmi ne kun ɗauki laifi kun ɗaura ma wancan ba yahudi a duniya kun kare shi to a lahira kuma wa zai kare shi shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam tun farko Allah ya ja kunnensa yace masa mun saukar ma da wannan littafi ne don gaskiya saboda haka duk wanda ya laifi a tabbatar da hukunci a kansa ko da masoyinka ne kuma ko da makusancinka ne don haka musulunci yana cike da adalci musulunci bai ce ka cuci wanda ba musulmi ba baka jin ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaku da watan mazlumi walau kafirun ko da kafiri ne aka cuta in ya daga hannu ya roki Allah Allah zai karba masa in banda musulunci ina zaka ga wannan adalci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana magana yace ala ukhbirukum bi akbaril ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir kuna so in baku labarin laifin da yafi kowanne girma sahabbai suka ce muna so manzon Allah ya ce to na farko shirka da Allah na biyu kuntata ma iyaye na uku yace ala wa qawlu zur wa shahadatu zur magana ta zur ga kuma shaidan zur shaidan zur ita ce shaidar ƙarya shaida da aka lullube ta da yaudara ita ce shaidan zo ka ba da shaida shaidan nan na ƙarya a zuciyarka ka san ƙarya ce amma ka yi ƙoƙari da harshenka ka bayyana cewa wannan shaida gaskiya ce ita ce ake nufi da shaidan zur wacce za ka cuci wani da ita to menene kaulu zur maganar da aka lullube ta da ƙarya domin Allah tabaraka wata'ala ya ce mana fajtanibul awfan rijsa min al awfan wajtanibu qawla zur ku nisanci maganar da aka lullube ta da zur magana ta yaudara in ka duba fathul bari na ibn hajar sharha na hadisi na 5977 da kuma wasu hadisai da suke gaban wannan ibn hajar al-asqalani ya kawo bayani a karkashin wannan hadisi ya ce dabitu zur asali in aka ce azur wasfu shay ala khilafi ma huwa bihi shine ka siffanta abu sabanin yadda aka san shi wa kad yubafu ila al-qawli ana iya cewa maganar zur fa yashmilu al-kadhiba in an ce maganar zur wato ya kunshi karya wal batil ya kunshi yaudara da sauransu ka kawo ƙarya ka ɗauko abin da ke ba gaskiya ka rufe wa qad yudafu ila shahada shaida ma ana kiranta zur fa yaqtasu biha wa qad yudafu ila al-fi'li wani aikin mutum ma akan kira shi zur wa minhu labisu sawdai zur misali wata mata ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina da kishiya shin daidai ne in ɗinka kaya masu kyau in yi da'awar mijina ne ya ɗinka min alhali kuma ba shi ne ya ɗinka min ba tana tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce al-mushbi'u bima lam yu'ta kalabis thawbay zur mai koshi da abin da ba a bashi ba kamar mutum ne da ya sa tufafin ƙarya ke kin ɗinka kaya mai tsada kasa akwai waɗannan mata masu munakisa irin wannan su ma munafikai ne mutum ne yana da mata biyu wannan saboda tsaban sharri duk ranar da za a kwana ɗakin ta sai ta aika kasuwa a sayo tsire kamar na naira ɗari sai ta dukunku ne kuma dama ta tara takardan siminti ko kuma jaridu ta ajiye kwalban man gyaɗa ranar da aka kwana dakinta sai ta yaga waɗannan takardu na jaridu sai ta zuba man gyaɗa a jike ta ɗan dukunkune ta jefa a dusbin a kishiyar sai ta ga takarda da ɗan maiko-maiko ranar da aka dawo kwana dakin kishiyan shuru a malam zai sayo tsire ba tsire kun ga wannan matar munafika ce saboda me mayaudariya ce tana aikata abin da ya saba zuciyanta tana aikata abin da mutane ke ganin sabanin nufinta don ta haddasa fitina shine manzon Allah ya ce to ai mutumin da ya saka kaya na ƙarya da mutumin da za a bashi wato almushbi'u bima lam yu'ta mai gwada koshin abin da ba a bashi ba kala bisa sau bai zur kamar kai ne ana zaune sai ka dinga tafka gyatsa don a san ai gidanka ka ci nama ko ka dauko tsinke kana dan tsotsokal hakori kana tafiya ja suwa ne da yau kaji aka ci ko da sassafe ka dinga shan ruwa da ka san wannan ya ci kaza banda wanda ya ci nama zai sha ruwa alhali kuma ƙarya ne almushbi'u bima lam yu'ta kalabisa tawbaizu shine ibn hajar yace to duk mutumin da zai yi wani aikin da zai lullube ƙarya a ga abin gaskiya amma kuma shi a nufinsa ƙarya ne to wannan mutumin ya yi abin da ake kira azur a magana ta qur'ani da kuma magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar misali ne hadisin da ke cikin iktida'u siratul mustaqim wanda mun karanta shi a baya mujallar na farko shafi na 288 muawiya ya dauki gashi da mata ke karawa a kawunan su ya daga yace kun ga wannan shi ya hallaka banu isra'ila kar ku yi me yasa ya hana saboda ƙarya ne mace ba ta da suma sai ta je ta ɗebo gashi wani gashi imma na roba ta zo ta sa aka ƙara mata yanzu sai kaga gashinta yana da tsawo wannan matar ita ma dai har yanzu tana tare da abin da ake kiransa azo mayaudariya ce kai in ka ganta zaka ce wancan na da suma alhali kuma suman nan ba nata bane to duk wata kalma da ya zama akwai yaudara a ciki Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mu nisance shi kar ku manta ayar qur'ani ne fajtanibu rijsa min al-awthan wajtanibu qawla zur kuni ku musulmai ku nisanci magana ta azur magana da za a lullube ta da yaudara yaya irin ta akwai su da yawa musulmi ya kira giya da suna ruwa ya saba makarantar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam giya giya menene kuma ruwa ruwa daban giya daban ko kuwa karuwai a cewa mata masu zaman kansu ha mata masu zaman kansu karuwa karuwa kawai babu wani mata ma ko kuma misali a ce wannan kungiya ne na tallafin iyali kuma kun riga kun san tambadar da iyalai suke yi mayaudara ne ko to haka nan kuma mutumin da zai yi biki don akwai irin wannan na kowa ga matasanmu a wasu wurare ba san nan ba mutum ne dan talaka ya samu aure zai yi buki sai ya tafi akwai wasu teloli suna dinki sai zai samu tela wannan naga shaddan nan tana da tsada na waye ce wani ne kawo dinki to a bani haya man za mu yi buki kai kana can ka ba da kuɗi amma dinki tela ya ce maka to ashe teloli ma akwai masu kokarin tallafin zuru akwai mai yaudara kai kana nan kayan kayan ce sai mako mai zuwa shi ko wannan mara godiyar Allah shi yana ganin bai dace ya tafi ya yi bikin nan da ɗan tsummansa ba bari ya je ya nemo kaya mai tsada saboda haka sai ta hukunce loli wallahi na gaya muku akwai wuraren da haka na faruwa mu mun gani ba mun ji ba mun gani da idanunmu telan nan sai ce to ba ni naira kaza sai ya kawo kuɗi ya bayi sai a goge kaya a bashi ya tafi ya je a gama biki ya dawo da kayan a goge tsaf a naɗe kai ka zo ka sabon kaya ya sa yana ganin duk garin shi ya fara sa irin shi bai san dan wani matsiyata can ya sa ba ko akwai wani shi ma ya tabbata saboda tsaban ƙarya in zai tafi neman aure sai ya je ya samu abokinsa ya ce da Allah ba na aron mota abokin yana da kirki sai ya bashi sai ya nemo direba ya biya shi sai ce don Allah ka ja ni shi ke na su zo idan ya gama hira kuma gashi baya kyauta ita bata gane ba ita nan za ta gane in gaskiya ne wanda aka jawo shi a mota ai ya bada kaman dubu uku ko hudu ko sai dogon hira shikenan sai a koma to sai ya ɗauki lokaci mai tsawo sai to bari sake zuwa bai nan da sati biyu uku sai sake zuwa ya karbo mota ya nemo wannan direba ya biya shi ka gani in na iya tuki ka ce min ga naira ɗari mu je unguwan nan mu dawo ina laifi ba sai ka je ba ka samu na ce ba ne shi bai san me ake yi ba da haka har wannan mace na ta ɗauka mutumin nan mawadaci ne wallahi har aka kai ga ɗaura auren har aka yi biki aka gama sai ran da ta tare wato wannan matan sai da ta tare ranar da ta tare ta gan kawo ta wani buka a'a to ko nan za mu yi zango ne kafin a isa gidan ba ta san gidan ne ba mijin ya taho ya ce na gidan ne ya ce ai gidan kenan ta fashe da kuka ni dai ka cuce ni a ni ban cuce ki mai namiki kana zuwa da mota to dama ba munafuka dama tana neman mai kuɗi ne ko sai Allah ya ga masa da munafiki dan uwanta to duk abin da ya shafi yaudara Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta wa musulmi kuma domin siffa ce ta munafinci za mu dakata haka wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah ina yake a saurara da Allah
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم malam wani salati ne ya fi a cikin salatan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
daga cikin salatai na annabi Muhammad wanne ne ya fi salatin da ya fi shine ga ce Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan salati ya hidu wani salati da ka ji na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
malam mai tambaya tana cewa ko yana cewa su dai ba a auren kabilarsu saboda an ce in an auri kabilarsu akan talauce saboda haka malam tana son ƙarin bayani lallai wannan sharrin shaidan ne shaidan yana iya yayata haka a ce ai kabila suwa ne duk wanda ya aure mace daga daga wannan kabila zai talauce ko kuma mata ma ai akwai waɗanda ake cewa masu fararen kafa in ka auri mace da kana da ɗan abin hannu sai ya kare sai a ce ka auri mai kafar kafa ko kuma baka da shi ka auri mace sai ka samu wadata da ce ka ne ka auro mai albarka wannan duk sharrin shaidan ne da samu da rashi a hannun Allah yake mutum baya bayarwa sharrin shaidan ne kuma wajibi ne kada mu yarda da duk abin da yake saka mana a zuciya dangance da irin waɗannan abubuwa domin shirka Allah ya tsare mu
malam wai naji ana cewa idan an zo fitarwa mutum a wato zakatul fitr shi mai gida zai fara ne da wanda ya fi kankanta a cikin iyalansa kafin a wato ya zo kan shi mahaifin kenan daga ƙasa zuwa sama haka ne malam zai fara da kansa da kansa zai fara kafin da ya tafi ƙasa ba daga ƙasa zuwa sama ba
malam game da sana'a ta mata wace sana'a ce mace ya kamata ta yi
wace sana'a mace ya kamata ta yi to me ma zai sa ta yi sana'a um, Allah tabaraka wa ta'ala babu shakka ya haramta wa mace fita kuma na gaya muku duk inda malami ya kai ga kokarin ya halatta muku wannan zai dawo kan asali haramun ne to amma akwai abin da ke sa larura a larura tana sa mace ta yi sana'a laruran nan yana iya zama na halin rayuwa akwai mata waɗanda suke samun kansu cikin wani hali mazajensu sun mutu sun basu da 'ya'ya 'yan uwan mazajen sun ki taimakawa ita kuma 'yan uwanta mabukata bayan ta za ta yi suna nan yawa dole sai ta fita nema wannan komai tsanani da ake kan cewa mace ba ba a son fitanta shara musulunci ta karbi uzurinsu don haka duk littattafan fikihu in ka duba za ka ga ana faɗin ana kawo bayani akan irin waɗannan matan waɗanda suka samu kansu cikin wani hali na ni ya su in ji bahaushe akwai su suna nan da yawa kuma kowane gari ana samun su da aka gani mace mijinta ya rasu mijinta nan talaka yan uwansa su ki taimakonta nata yan uwan su ki taimakonta makwabta a ki taimakonta manyan gari sun ki taimakonta ba yanda za ta yi dole ta fita nema da kanta suna nan da yawa to irin waɗannan babu ko shakka akwai uzuri shari'a ta yarda da uzurinsu to sannan kuma akwai mace wadda za ta yi sana'a kawai ba don uzuri ba to nan kuma sai a dubi irin sana'a sana'an nan ya shafi fitanta ko ku bai shafi fitanta ba mace na iya bude supermarket ta sa maza su yi mata aiki tana gidanta ana kawo mata returns duk wannan ana yi halal ne amma ta tashi da kanta ta tafi mijinta lafiyayye ma'aikaci mai sana'a ba wani uzuri na rayuwa ba ya fita ta fita wannan ba shi da kyau to sannan akwai wanda kuma larurar rayuwa take halatta su yi sana'a kamar misali likitoci yanzu muna buƙatar likitoci mata likitoci domin larura ne kila sun samu likitoci mata kaga mace in tana likita baka da damar da zaka hana ta ta yi wannan aiki illa dai ka yi kokari ka mata wa'azi irin suturan da za ta fita da irin zaman da za ta yi da abokan aiki a can da wajen sana'an nata ta yi hatara kwarai domin kuwa tana cikin hadari larura duk abin da aka ce larura ya sa ka yi shi to fa ka san hadarinsa ya fi yawa akan alherinsa Allah shi tsare mu
malayin an biya wa mutum umara zai iya zuwa ko da bai taba zuwa haji ba mutum in aka biya masa umara zai iya zuwa ko da bai tafi haji ba kuma umaran nan yana da kyau mu yi la'akari da shi kwarai mutane da yawa suna karfafa ma umara sosai sosai akwai kuma ayyukan alheri wanda za mu yi su wanda sun fi umara din bari baka misali yanzu kamar umara akalla dubu ɗari biyu zai kai mutum akalla to naira dubu ɗari biyu din nan da a ce mutum zai cire shi ya raba wa talakawa makwabtansa dubu ɗari biyu wannan mutumin addu'an da za su masa har mutuwar shi ba za su bari ba kudin kujera ɗaya sannan kuma da akwai mabukata dubu ɗari biyu na talakawan unguwanku da za ka samu ka sai mashin mashin akalla dubu ɗari biyu zai sai mashin uku sabbi kar ka kira yara marasa aiki ka ce to kai ga wannan mashin ka rika kawo min kai ga wannan mashin ka rika kawo min da ba su da aikin yi ba ma kyauta ka ba su ba ranar da suka gama biyan ka sai ka ce to na bar muku mashin din ka kudin ka ya dawo dubu ɗari biyun ka na nan sannan kuma gashi ka musu hanyar alheri kuma har su mutu ba za su manta da kai ba sannan za ka samu cikin kannanka akwai talakawa da yawa kun gani akwai hanyoyin alheri da za mu samu aljanna wanda ba sai mun dogara da ita umaran ba umara ibada ce wanda take yana da kyau musulmi ya yi ta musamman in ka yi ta sau ɗaya falillahi alhamdu kuma ga wanda ya tafi haji ma ai alhamdulillah to amma mukan ba da ƙarfi a kansa fiye da wasu ayyukan alheri kuma gaskiya yana da kyau mu karkata ga sauran ayyukan alheri mu yi tunani mai zurfi a kai Allah ya sa dai a gane ba wai na haramta ba ne don ko ni ka bani tafi babu laifi ko eh malami amma dai ya kamata ka sani abin da za ka yi ya taimaki al'umma ya fi wanda za ka taimaki za ka yi ya taimaki mutum ɗaya shi kaɗai ina ga kamar da bambanci ko akwai abin da zaka yi da wannan dubu ɗari biyu ya zama sadakatul jariya yawa ba wai zuwan ka ba gaskiya duk mutumin da Allah ya hore masa dukiya ya rika tafiya umara yana da kyau sosai duk shekara ya tafi umara ya gode ma Allah idan ka ce kan su yi to za su tafi Amurka ko Ingila domin kudin dama ko dai a kashe shi ne ta hanyar alheri ko a kashe shi ta hanyar siya to Allah ya shiri zukatan shugabanninmu sun gane yanzu umaran nan gudun zuwa ne ana ta tafiya wallahi mu gode ma Allah Masha Allah, Allah ya saka wa malam da alheri. Wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan MP3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar. Kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wanda ke shago mai namba Aisha shida, Low Shopping Complex, Daura da Randa Bawon Wunti, Kasuwar Wunti, Bauchi, Bauchi State Nigeria. Ita shirya muku wannan MP3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi. ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya cikin Hausa 08060302275 ga shi a cikin Hausa da Turanci 08060302275 wassalamu alaikum warahmatullahi